لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه ومن والاهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد زام شجاع درس فيديو أولنا للتافين إزية يوم بيو وتربيو الأول هجراتنا لدبولة اليهود إلى أربعين دبيو wanda ya dace da sha bakwai ga watan sha ɗaya miladiya tana da dubu biyu da ishirin fasulun idza kana fi aba'i wudu'i aw ghayriha jurhun ko yace idan a gaɓoɓuwan alwala aw ghayriha ko wani gaɓoɓuwan alwala ma'ana gaɓoɓuwa na wanka ya zamo jurhun akwai rauni yadda ba zai yiwu a wanke ba wa khafa min ghaslihi bil ma'i fawata nafsihi ya ji tsoron wanke wannan raunin da ruwa inda zai sa ruwa ya wanke to yana tsoron kubucewar ran shi saboda likita amintacce ya tabbatar da haka wannan gurin kafa ne na jijiya wanda in ana sa mai ruwa ran da jini ya tsinke zai iya hallaka shi mutum ya san da haka aufa wata manfa'acin ko kuma kuɓucewan amfani shi ma an samu wanda ya san abin ya tabbatar da inda za ka rika wanke wannan raunin to fa gaban nan zai tashi aiki zai daina amfani au ziyadata marabin ko daɗuwan rashin lafiya gurin in an bar shi a bushe zai fi warkewa da wuri amma idan aka ce za a rika jika shi to fa rashin lafiyan zai karu kamar gyambo kenan auta a kura bur'in ko kuma jinkirin warkewa idan gurin ba a jika shi zai warke da wuri amma idan ana jika shi to za a samu jinkiri wajen warkewan shi au hujusa marabin ko kuma ma lafiyan shi kalau ko kuma gurin tunda muna magana kan jirgi ne rauni ne idan yana wanke gurin zai farar da wani ciwo daban ba ana cewa akwai su karuruwa su waye-waye wanda wani ciwo ya janyo wani ciwo ba to gurin an tabbatar da kar ya sa ruwa in ya sa ruwa to zai farar da wani ciwo daban to kowane ɗaya daga cikin wa'annan dalilan idan ya faru fa innahu shi mutumin da wannan ciwo yake jikin shi yamsau alaihi zai shafa ne akan ciwon kawai sai ya taba ruwa hannun shi da danshi sai ya shafa akan ciwon sai ya wanke sauran guri mai lafiya wannan in zai iya kenan fa in lam yastati al masa alaihi idan kuma bai samu ikon shafa a kai din ba shafan ma aka ce in ya shafa zai janyo matsala ko kuma a'a gurin ma a rufe yake an sa magani ko an sa bandeji an nade gurin to yanzu abin da zai yi masa alal jabira yayi shafa akan wannan jabira maganin da aka sa a gurin menene jabira yace wahiyar dawa'ul ladhi yuj'alu alaihi shine maganin da ake sakawa akan ciwo wani lokaci ya ciwo din ana rufe shi da magani to yanzu wannan maganin ba za a ce dole ka cire ka yi shafa akan ainihin ciwon ba ka shafa akan maganin shi ke bayan lam yastaqin masa alaiha idan bai samu daman shafa akan maganin ba ma sai aka ce ai maganin da aka saka din an riga an lullube maganin da bandeji ko da wani plaster ko wani abu haka to masa alal isaba ya yi shafa akan wannan bandejin da aka rufe maganin da shi ala ayi halin dai ba za a ce dole ya buɗe saboda ya yi shafa a ciki walau ala ziyadati a gani walau ala za'idi ko akan gurin da ya daɗu akan ainihin bandejin da ya daɗu ghairar muƙabili ne jirgi wanda bai muƙabalanci guri mai raunin ba yanzu misali a ce raunin a hannu ne iya nan ne yake da raunin da aka sa maganin kagan za a ɗaure bandeji ai za a ɗaure gurin da ba gurin da ba rauni da yake da lafiya to yanzu idan ya zo kaga ai dalilin raunin nan ne zai shafan nan to ba za a ce wai iyakar raunin zai shafa sauran guri mai lafiyan dole ya buɗe wanke da ruwa a'a ai shi ma din dalilin raunin aka rufe shi in ya zo zai shafa har a gurin da babu rauni gurin da ya zama gairul muqabili lil juri ka fasjin wannan kaman kyaskestu yanzu misali idan guri jini ya taru ba ana zuwa wanda mu ya tsatsaga saboda macancen jini ya fita ba to yanzu in ya tsatsaga macancen jinin ya fita sai ya yi kima jini ya tsaya to yanzu in aka ce a wanke guren ka gana wankewa jinin zai kara tsatsafowa to shi ma an yadda ya taba ruwa ya yi shafa a guren kaman kaho kaman kaho ko kuma kaman keskes wanda kawai za a yi yanka jinin ya fita wa imamatin khifa bi nazi'iha hakanan da rawanin da aka ji tsoron dawowan ciwo ko tsoron faruwan ciwo bi na zai da tuɓe rawanin kan shi ne ke ciwo sai wani ya ce mara aida za ka samu wani kyalle ka ɗaure kan ciwon zai ɗauke ko kuma wani ya zo ya ɗan mara addu'a ya ɗaure markan wani dalili da yasa aka ɗaure kan yadda wannan ɗaurin ya sassauta mar ciwo in ya ce zai kunce ciwon zai dawo yanzu shi ma an yadda in ya taɓa ruwa sai ya shafa akan rawani ko akan abin da ya rufe kan dai ko ma mene ba ko akan rawani ake nufi rawanin al'ada ko rawani na al'ada ko rawani na riga kaɗai kawai dai ɗaurin kan ya zamo cire wannan abin zai janyo matsala shine ba wai rawanin ba wai shafa kan rawanin ba ne a'a cire rawanin zai janyo matsala an yi amfani da rawani saboda shine abin da ake daure kai da shi amma duk abin da ciwo ya sa aka sa a kai wanda kuma ake ganin cire wannan abin zai janyo matsala ko zai dare ciwon to za a yi shafa akan abin kawai idan misali ba wai ciwo bane ka a kawai ya nauɗa rawani irin misali sudan nan a ba zai yi ai ya ce kifa bi nasiha yanzu rawanin mutanen sudan
na da shi ne na yi wahala to na ɗashi amma dai a wannan ai wani abu karji ne wannan ai bai shafi alwala ba wannan wani karji ne ya je ne mai rika na damar in ya zo alwala sai ya rika wagar wani mutane yamma ba su ai a naɗe yake a aje yanzu haka za ka samu malami da ya shara ana karatu haka rawa galla lokaci yana shiga minti ɗaya kawai gan shi da rawanin shi da babban riga da komai ya fito dama rawanin yana nan a naɗe komai yana zuwa kawai daga ya saka yana sakawa kawai ya mutu ya zama sarki ana dawowa kuma yana cewa bari shiga kawai ya gan shi da ya shara dama rawanin suna nan in ka shiga ɗakin ma da yawa rauna rauna wanda zai sa wajen wasa ce in ya duba ya inda za a ce ɗin ga wannan shi ya dace ya ɗauka da amawalin shi da komai yana zankawa kawai kayan ya zama yana zuwa kuma daga ya cire ya ajiye shi kenan to irin wannan aha wa yushtaratu fi matil madhkuri an sharɗan wai akwai wani babban malami yanzu ya rasu wa Allah shi daga zariya in zai je kaduna a raunan ma suna cikin motarsa idan wani ofis za a je ya suke kaza kaza in mai dan amawali ne suke sa babban mai awa amawali in mai dan jela din nan ne har kuma akwai in mai kowane irin rauni in dan rauni ya kankani ma duk akwai a motarsa eh sai an kusa gurin ma zai ce to mu gani yanzu ina za mu shi sai duk wanda za ke iya dauka ya saka a gani a wanda suka kware a rawani su ne da rawani din ba matsala ba wa yushtaratu fil masil mazkur an shardanta cikin shafa al mazkuri abin ambato din shafan da aka ambata din an shardanta cewa an yakuna jullu jasadihi sahiha ya zamo mafi yawan jikin lafiya dan gurin da yake da raunin kaɗan ne to anan ne za a ce ka yi shafa a raunin ka wanke sauran jiki au jarihan ko kuma yawancin mafi yawan jikin da wannan raunin amma kuma wala ya tabarraru iza ga salar sahiha ba zai cutu dan ya wanke guri mai lafiyan ba sai an samu abu biyun nan in ma ya zama guri mai lafiyan ya fi yawa to wannan ya shafa ruwa a guri mara lafiyan ko kuma guri mai lafiyan shine kaɗan mara lafiyan ya fi yawa amma da aka duba wanke guri mai lafiyan ba zai janyo matsala a guri mara lafiyan ba ka san so da yawa jiki ai abu ɗaya ne wani lokaci za ka ga ga inda yake da raunin amma guri mai lafiyan ma taɓa shi zai zama susa ne ga raunin to ya zama irin haka kaga ba buƙatan wanke guri mai lafiyan kenan dole za koma zuwa taimama fa in kana ya tabarrar idan ya zamo guri mai lafiyan ma wanke shi ya tabarrar zai cutu bi gasili sayi da wanke guri mai lafiya au kana sayihu qalilan jiddan ko kuma inda yake da lafiya a jiki ya zama dan kadan ne kwarai ka an lam yabqa illa yadu kaman je ya zamo ba inda ya saura a jikin shi da inda yake da lafiyan da za a wanke sai kaman hannu ɗaya kawai au rijilun ko kafa ɗaya kawai amma sauran jikin gaba ɗaya da rauni to yanzu anan fa innahu la yaghsilu sayyi'a ba zai wanke wannan guri mai lafiyan ba wala yamsau alal jarihi ba zai shafa akan guri mai miki din ba bal yantaqilu ila tayammum kawai zai kira ta zuwa ta yi maye tun da dai ai zai yi ya shafa gurin ba to yanzu tun da dai inda yake da lafiyan kaɗan ne yanzu ya bar shafawa da wankewa ɗin kawai ya yi taimama cikakkiya ya yi sallah wa idza ta'azzara masul jarihi idan shafan guri mai rauni ɗin ya wuyatu ya zama kwata-kwata ba zai yiwu a shafa komai a kai ba biyayi su la yumkinu bagiran da ba zai yiwu wazu shay'in alai a ɗaura komai a kan ba misali likitan da ya gyara gurin sai ya ce kar ma ya taɓa gurin kwata-kwata matukar in dai zai taɓa gurin to zai janyo matsala wala mulaqatu bil mai aka ce to ba zai a fara ruwa ba sai a ce ai hada gurin da ruwa ma kwata kwata an hana ba zai yi ba sai mu ce to gurin a gurin gabobuwan taimama ne ko ba gabobuwan taimama bane sai muka duba sai muka ce fa in kana fi mawdi'i tayammumi idan gurin yana da cikin gabobuwan taimama wala yumkinu masuhu ba zai yiwu ya shafi wannan gurin ba aiban kuma zai bi turabi da ƙasa kwata-kwata taɓa gurin ma an hana kaga yanzu a nan da ya ce fa in kana fi mobi taimumi kaga idan ba a gurin taimama ba ne to yanzu kaga yana da daman yin cikakkiyar taimama to gurin yana da cikin gurin taimama kaga ba daman shafawa kenan to yanzu ya zai yi sharaka hu bila masihin ya bar gurin ba tare da shafa ba ba tare da wankewa da shafa din ba wala gasin ba tare da wankewa ba tare da shafa ba wa gasala ma siwahu sai wanke in je wani ki wannan gurin sai wanke sauran guri mai lafiya iya wannan gurin yanzu misali fuskan shi ne aka hana tabawa kaga fuska gaban taimama ne to yanzu sai wanke sauran gurin gaba ɗaya ya bar fuskan bai yi komai ba yayi sallah haka in sauran gaɓuɓuwan ne ma gaba ɗaya wa in lam yakun fi abai tayammum amma idan gurin baya daga cikin gabobuwan taimama kaman kafan shi ne ko wani kai ne ko wani guri wanda gurin taimama lafiya to yanzu anan fa innahu yaghsilu sahiha zai wanke guri mai lafiyan ya bar mara lafiyan kaga ya gurguwar alwala ko ko kuma yayi naƙisar alwala wa ya tayammam sai kuma ya cikakkiyar taimama me yasa zai yi taimako ya ce alal jarihi saboda wannan raunin da ya hana cikakkiyar alwala kaga nan yawanci wai zaka jin ana fassara sai ka ji an ce wa ya taimako alal jarihi ya yi taimako akan guri mara lafiya to ai dama an ce guri mara lafiyan ba za ta taba ba to tunda ba za ta taba ya za a yi taimako akai wannan alal jarihi ba haka yake nufi ba yana cewa yagsilu sayyiha wa ya taimako ya wanke guri mai lafiyan kaga yayi alwala naƙisa wa ya tayammam sai kuma ya taimama cikakkiya tun da gaɓoɓuwan taimaman lafiya to me ya janyo taimaman nan ya ce alal jarihi saboda wannan raunin da yasa alwala bata cika ba shi yasa za a ce yayi taimama kaga gashi yayi taimama ya samu cikakken taimama sannan ya samu naƙisar alwala ya haɗa biyu sai ya sallaci wannan ala ahadil aqwalil arba'a a bisa ɗayan maganganun malamai hudu kenan malamai sun yi magana hudu a nan wasu suka ce kawai yayi alwalan naqisa ya sallah ko suka ce ya bar alwalan kawai yayi taimama ya sallah to a wayannan maganganun ɗaya magana da cikin hudun nan shine ya hada biyan yayi alwalan naqisa sannan ya hada da taimaman sai ya sallah na'am wa iza masa alal jabira idan mutum yayi shafa akan maganin da ya saka akan ciwo summa naza'aha lidawa'in sannan ya cire wannan jabira din lidawa'in domin magani domin zai ƙara sa magani ba ana haka ba an sama magani jiya yau kai alwala kuma lokacin budewa a wanke a maida wani magani yayi sai aka bude gurin dan wannan au gairihi ko wani abu daban dai ko gurin yana mar ciwo ko an sassauta ainihin daurin ko wani dalili dai yasa aka bude bayan yayi shafa a kai au saka dalbi nafsiya ko kuma da kanshi abin ya faɗi ya yi alwala ya shafa kai kawai sai abin ya bambare ya faɗi to badalal masu alaiha yanzu shafa da yi akai ya ɓaci wa izarar da idan ya miyar da abin fala budda ba makawa minan masu saniyan daga shafa na biyu yana miyarwa sai sake taɓa ruwa sai shafa gurin ya sake dawowa da alwalarsa ke na ki kuna? Mm-hmm.